أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yada labarai ta sunna tv eks islam kitab wa sunna ala fahmi salafi salih muna muku gaisuwa ta addinin musulunci sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falala sai ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anoni nasoshi wanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna wannan wato shine darasinmu kenan na 219 wa kamar yadda yan uwa masu bibiyar mu suka sani wato muna tafiya ne tare da wato littattafai guda biyu littafi na farko littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamah al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin littafi na biyu littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha na muhammad bin abubakar bin abdul qadir ar-razi muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomin mu da mu da ku gaba ɗaya wato matsalar da za mu tashi akan ta farko cikin cikin suratu zukhruf ne mun kai ƙarshen suratu wato abin nan ashura a littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha imara yace suratu suratu zukhruf in ka diba mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adabi ya sa number 1 kenan lamba ta farko sai ka duba ƙasa kenan can akwai bayani ya ce to qala ibn ashur ibn ashur ya ce fi tahrir wa tanwir a cikin tafsirin sa mai sura at-tahrir wa tanwir ya ce summiyat fil masahifi an sanya ma wannan sura suna a cikin alqur'ani da aka rubuta al-atiqa waɗanda suke daɗaɗɗu ma'ana an jima da rubuta su ba don an nufin akwai ƙur'ani sabo ba akwai tsoho wal haditha da sababbin alƙur'ani da aka buga an gane ko domin shi ƙur'ani ba a sifata shi ƙur'ani yana da matsayinsa kuma mun ce bugawa ba muna nufi irin wannan bugawa kuma ce alkur'ani da aka rubuta a wancan lokaci suratul zukhruf kina an sanya mata suna suratul zukhruf wa kadhalika wajadtuha yace haka ne sami wannan kinan fi juz'in atiq a cikin wani juz'i na alkur'ani wanda tana yaba rubuta shi alkur'ani gaba da ba sai a ce juz'i kinan wani yanki atiqin wanda yake da dadde min mushafin kufiyin daga mushaf alkur'ani kufiyin wato wanda yake da kufiyul khat wato mai rubutu irin na kufa domin rubutu irin na alkur'ani kun larabci mun san kala-kala ne akwai rubutu a sharqi akwai almaghribi akwai kuma anwa daban-daban wanda waɗansu malamai suna kai su kusan nau'i haɗari da wato tara kenan kufiyul khat mimma kutiba fi awakhir al-qarn al-khamis wanda anka rubuta a karni na wato biyar kenan wa bidhalika tarjama laha at-tirmidhi imam at-tirmidhi haka sanya mata suna a babin wannan sura kenan da yazo cikin babi na tafsiri في كتاب التفسير أتكين كتاب التفسير كنا يعني كتاب التفسير بقى يعني تافين كتاب التفسير بقى أيا كيف يوني واتو ويدا يكيد علاقة التفسيري من جامعه أتكين التافين سأل جامع وسميت كذلك في كتب التفسير أنسى نعمة سونا هكا أتكين سورة التفن تفسيري سورة الزخرف وسماها البخاري إمام البخاري يا سنعمة سونا في كتاب التفسير أتكين بابي دي كيبي نتفسيري من صحيحه أتكين للتافين صحيح suratu hamim az-zukhruf kenan suratu hamim wadda ake kiran kalima ta az-zukhruf a cikin ta wa idafatu kalimatu hamim ila az-zukhruf da an kai idafa ta kalima ta hamim zuwa ga zukhruf domin da yace kalima yana nufin harfofin ana karanta su ne domin ba ana ci musu harafu harafi inda ha ma an kace sai a ci harfa ne amma an ce ha matsayin wato suna yake mim matsayin suna yake ya ce to da an kai idafa kalima ta hamim ila zukhruf ala nahwi ma bayyanahu kamar yadda muka bayyana fi tasmiyati surati hamim almu'min kamar yadda muka bayyana a cikin suratu hamim almu'min suratu ghafir kenan dalilin da yasa rawa tabrisi shi kuma tabrisi ya ruwaito anil baqir daga muhammad al baqir daga cikin ahlul bait kenan wanda kuma suna daga cikin sunaye waɗanda in shi'a suke amfani da su wani lokacin kuma su ƙara da waɗansu riwayoyi na ƙarya daga a'in masu sai a yi hattara duk da yake ahli sunna ba suna yawan riwaya gare su wanda yake riwaya ce ingantatta babu gulubi cikin ta yace annahu sammaha shi ya kira ta kadhalika kama haka suratu zukhruf wa wajhu tasmiya abin da yasa an kasanya mata suna tasmiya wannan anna kalimatu wa zukhrufa kalima ta wa zukhrufa tazo waqa'at fiha tazo a cikin ta an gane ko malam yace walam taqa fi ghairiha min suril qur'an kenan wannan kalima bata zo ba a cikin wata wato sura ta alqur'ani fa'arrafuha bi hadhihi al-kalima sai sun kasanya mata ta'rifi da wannan suna da wannan kalima wannan shine abin da malam mai tahrir wa tanwir ya kawo wanda kuma Sheikh Mustafa Al-Adawi ya dauko daga gare shi to amma akwai da abin da zamu kara inda malam yace walam taqa fi ghairiha min suwar al-Qur'an ba a samu kalima wannan ba ta zo a cikin surori na al-Qur'ani to wannan ba mu sa abin da malam yake nufi ba amma a zahiri wannan kalima ta zukhruf ba wai cikin suratu az-zukhruf dai ta zo ba ta zo cikin suratul an'am inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا زخرف القول كاغو أن كلمة تاضو أتكن سورة الأنعام تنا يو مالا بي أهم با يفدي ونما غنا والله تعالى أعلم سيدكم إن شاء الله نفهم وزخرفا تاضو واتو أمس إن نكرا با معرفة با تشيكو زخرف القول يازو معرف بالإضافة إن نفهم واتو نكرا نيتو نن أنا إيتي واتو مغنر مالا تنا نفسك والله تعالى أعلم mas'alar da za mu tashi akan ta mas'ala ta farko mas'ala ta 985 a cikin littafin as'ilatul qur'anil majid malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan mun sanya shi zaman to qur'anan abin karatu an gane ko daga qara'a yaqra'u qur'anan fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana arabiyyan wanda yake da harshen larabci ko yaren larabci ko harshen larabci الزخرف سورة الزخرف آية أكو ولم يقل أما الله بيتيبا قلناه مومك فإيش قرآنا عربيا كما بيتيبا أو أنزلناه بيتي أنزلناه قرآنا عربيا با دوليك أتكين سورة يوسف يا فتي وانا دومين أتكين سورة يوسف ياتي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نوكم أتكين سورة الزخرف ياتي إنا جعلناه مهرد القرآن سيشي هترى والقرآن ليس بمجعول شيك القرآن با أبن دا أكسن يا بني لأن الجعل دومين دا جنسكين ما أنا دا كلمة تجعل تكي دوكا huwa al-khalqu tana daukar ma'anar halitta wa minhu qawluhu ta'ala daga cikin wannan kuma akwai fadar Allah subhanahu wata'ala wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur na Allah shine ya halicci adh-dhulumat duffai wan-nur da haske domin ja'ala in yayi ta'addi zuwa ga maf'uli guda yana nufin wato khalaqa in kuma yayi ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi yana iya daukar ma'anoni wanda ba wannan ba kamar sayyara kamar shara'a da abin da ya kama da haka ka koma cikin al-wujuh wanda zahir na Imam ad-Damaghani kadiba cikin al-mufradat fi gharib al-Qur'an na Imam al-Asfahani kadiba cikin mabahis fi ulumul qur'an na manna khalil qattan da kuma wato sauran abin nan littattafai malam yace to wa qawluhu ta'ala kuma daga cikin irin wannan akwai fadar Allah subhanahu ta'ala faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal unsa sai Allah ya halitta minhu daga shi wato digun mani ko ruwan mani az-zawjayn ma'aurata guda biyu ko nau'i guda biyu adh-dhakara namiji wal unsa da mace kaga nan ja'ala na duka khalaqa malam yace to kulna zamu ce alja'alu aidan kalima ta alja'alu ko ja'ala tana nufi wani lokaci ya'ti yana zakkuwa shi ja'ala kenan tunda masdar ne bi ma'anar qaul wani lokaci yana zakkuwa da ma'ana ta magana na fada wa minhu qawluhu ta'ala yana daga cikin wannan wa ja'alul mala'ikata wa ja'alu lillahi albanati sun sanya ma Allah kishiyoyi ko kuma ma'ana wasu sun ce wato sun sanya ma Allah ƴaƴa mata ko kuma wasu malamai sun fassara shi da cewa sun wato faɗi cewa Allah yana da ƴaƴa mata suratul nahli aya wato ta 57 sannan kuma waja'alu lillahi andada sun sanya ma Allah kishiya ko kuma wato abin nan sun ce Allah yana da kishiyoyi suratul ibrahim aya ta 30 ai qalu malam yace sun ce abin da ake nufi cikin wannan ayoyin guda biyu qalu sun fada wa wasafu ko sun sifanta Allah la annahum khalaqu la annahum khalaqu ba wai sun halicci abin bane an gane ko kazalika huna to wannan ita ma ja'ala haka take nufi shi yasa kenan wani lokaci kalma tana iya ɗaukar ma'ana fiye da ɗaya in ka diba cin alwujuhu wannan zahir na imamu dama gani za ka ga irin wannan kalma tana iya ɗaukar ma'ana goma a cikin alkur'ani ko fiye da goma to in ya zama to kai guda kan riki kaga za a iya samun matsala wanda yana daga cikin abin da ke kawo matsaloli kalma tana da ma'ana ita kadai yanzu in ni ce ra'asu yana nufin kai wannan kalmar tana ita kadai to amma in hada ta da kalma wata kalma ko wasu kalmomi ko jumloli sai ta bada wata ma'ana ka ga ra'asul kalbi kan kare ra'asul insani kan dan adam ra'asul jabali kan dutse ko kololuwar dutse to kaga ashe wani lokacin kalmar sanin da kai yi mata daban a matsayin ta na mufrad in ka diba cikin qamus sai ka iske tana da ma'ana ko qawamis kuma yanzu inda ta zo cikin nassi tana da wata ma'ana ko nassi ne na alqur'ani ko nassi na hadisi ko nassi na wato abin nan na wani nassi na magana ta fiqihu misali ta wani magana ko kuma domin an ce nasu wani lokacin ba nasi na shari'a ba ana nufin nasi magana wadda wani ya faɗa tana matsayin wato magana ce tashi sannan kuma ko nasi na adab ko nasi na wani abu to in baka fahimci wannan ba sai ka zo ka bata wata ma'ana wadda ba ita ba kuma ka zo ka yi ta rigima abin ba shi wato abin nan kaga nan waye ta'aluna lillahi albanat suna sanya ma Allah wato ƴaƴa suratul nahl aya ta 57 ko sun ce Allah yana da ƴaƴa ko sun siffanta Allah yana da ƴaƴa a cikin suratu zukhruf ma ya taɓa faɗa a aya ta 19 yace waja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha wanda kuma akwai qira'a inda rahmani inatha imam nafi' da imam ibn kathir da imam ibn amir da imam abu ja'far da yaqub sun karanta wato inda rahmani kakkaji wani ya ce ibadur rahman ko inda rahman kenan wanda qira'a ta inda rahman ta nuna su mala'iku suna wajen Allah kuma ayoyi da dama sun nuna wannan indiya ta wajen Allah subhanahu wa ta'ala innal ladina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun wa ja'ala al mala'ikata alladhina ibadur rahman wa tin qira'a ita kuma tana nuna su mala'iku bayan Allah ne dan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qalu ittakhadha ar rahman waladan subhana bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun kuma yace lan yastankifa al masihu an yakuna 'abdan lillahi wala al mala'ikatu muqarrabun don haka waɗannan kirawoyin ba su ci karo da juna ba kada ɗalibin ilimi ya sa tsammanin sun ci karo da juna wallahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu tashi akan ta ta gaba sai mas'ala ta 161 a cikin littafin daf'i hamil ittirab an ayatul kitab domin akan abin nan akan ta wato ayat take akan jerin ayoyi malam yace qauluhu ta'ala fatar Allah subhanahu wa ta'ala wa qalu sun ce law sha'a ar-rahman da dai Allah mai rahama ya so ma abadnahum da mu bauta ma wato su gumaka ba ko kuma bauta masu abin nan ba mala'iku kenan nan masu shirka suna son kafa hujja da cewa tunda an bar su ba a hana su su yi shirka ba Allah bai hana su ba kenan kamar Allah yana son haka malam yace to kalamuhum wannan magana hadha wannan haqqun gaskiya ce li'anna kufrahum domin kafircin da suka yi mashi'atillahi alkauniyya Allah ya so haka shi yasa ya bar su ka aikata shi domin da bai so ba da Allah subhanahu wataala ba zai barin ba ba abin da zai afkuwa a cikin mulkin sa sai in ya so wa qad sarraha Allah kuma Allah ya faɗa qarara bi annahum kadibuna kuma yace ƙarya suke yi haizu qala yace malahum bi dhalika min ilm ba su da wani ilmi akan haka inhum illa yakhrusun su ba komai suke yi sai ƙarya ba kalima ta alkharsu wani lokacin tana nufin ƙarya wani lokacin alkharsu tana nufin zato ko kuma alkharsu tana nufin kirdado kamar yadda akwai alkhars a cikin ilimi wato na fiqihu da kuma hadisai zaka ga ana kawo alkhars ana nufin kamar dabino kafin a fitar da zakashi ana yin alkharsu ayi kirdado a fitar da wato zakashi nan can ba ƙarya ake nufi ba malam yace to wa qad qaddamna al-jawaba mun ba da amsa wadihan a bayyane fi suratul an'am a cikin suratul an'am fil kalami ala qawlihi inda muka zo muka yi magana akan fadar Allah subhanahu wata'ala sai yaqulu alladhina ashraku da sannu mushrikai za su ce law sha Allahu ma ashrakna da Allah ya so da ba mu shirka ba suratul an'am aya ta 148 mai tahqiqin wannan littafi Ahmad bin Muhammad Muhammad Badawi a wannan tabara take hannuna ta kursiul qur'anil karim wa ulumihi na jami'at Malik Saud ya kawo number one in ka diba wajen inda an kasa suratul an'am aya ta 148 ya sa number one yace to unziril mas'ala in ka diba kasa sai yace ka dibi mas'ala ta 72 min hadha kitab a cikin wannan littafi ina fata an fahimta to wannan shi ne abinda shi malam ya kawo amsa kuma dama Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cewa shirka ba ta da kyau amma su suna son su bi son rasuli sai su kafa hujja da wannan da za a kafa hujja da mashi'a ta Allah da babu shari'a ta addinin musulunci da babu shari'a ma ta turawa tunda kaga dama kamare mutum idan ya ce me yasa kamare ne kace a haka Allah ya kaddara ne to kaga kotunan musulunci ba za su yarda da wannan ba kotuna ma na duniya na turawa ba za su yarda da wannan ba sai dai su turawa suna iya cewa ita aljanna kawai a bari wanda ya ga dama ya shiga aljanna in Allah ya so amma duniya ita su ba su yarda ba duniya ita ta gina kanta dole sai an tashi an yi aiki duniya za ta samu to kaga wannan wato soki burutsu yana da kyau sai an bambanta tsakanin almashi'a alkauniya da almashi'a ash-shar'iyya da al-irada ash-shar'iyya da al-irada al-kauniyya da al-amru al-kauni da al-amru ash-shar'i wato in an ce abu yana da alaka da shari'a Allah ya umurce ku tana yiwa ku in kun ga dama tana yiwa ba ku amma alkauni abinda Allah so ya kasance ko ya halice shi ba wanda ya isa hana Allah subhanahu wataala ya halicce shi ta haka zaka bambanta tsakankanin su kamar yadda malamai suka yi bayani an gane ko kenan sun danganta abin nan zuwa ga Allah ya'ya mata suka mushrikan larabawa sun ka danganta ya'ya zuwa ga Allah subhanahu wata'ala Allah ya faɗa wa ja'alu lahu min ibadihi juz'a innal insana lakafurun mubin أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن أتكن سورة النحل يتسوى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ننكو إذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين إذا موك دوبا حمزة الكسائي دخلف دحفص كرنتا ينشأ أنا تايد شي kenan matan ana tayar da su da cikin kawa sauran kuma sun karanta awa manyan sha'u abin nan aw man yansha'u fil hilya yunasha'u ana tayar da shi ma'ana ana tattalin sa iyaye da kuma sauran yan uwa shi ko yansha'u yana tashi ne a cikin kawa kenan an bashi abin kuma ya tashi a cikin shi ina fata an fahimce ni wa huwa fil khisami ghairu mubin ko kuma wa huwa fil khisami ghairu mubin kamar yadda qalun da abu amr da kisa'i da abu ja'far suka karanta to wannan shi ne abinda an bayani kan karkashin wannan aya a gurguji kuma da inda Allah ya ce sai yaqulu alladhina ashraku da sanu za su faɗa Allah ya ce za su faɗa kuma tabbas sun faɗa a cikin suratul nahli wa qala alladhina ashraku kenan wannan labari ne na gaibi wanda qur'ani ya bayar kuma ya tabbata wallahu ta'ala a'lam wanda mu'jiza ce Allah ya ce za su ce to kaga dan suna iya karaita manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai su ce to ya ce za mu ce kaza mu shiru kan mu faɗa amma ina sun kasa sai da suka faɗa wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 986 malam yace fa in qila idan aka ce wato mun dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid kenan a mas'ala ta 986 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace was'al man arsalna min qablika min rusulina ka tambayi wanda mun ka turo gabaninka min rusulina min rusulina na daga manzanninmu suratu zukhruf aya ta 45 wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam shi kuma manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malaqiyahum bai haɗu da waɗannan manzannin ba hatta yas'alahum an gane ko hayya tambaye su to kulna za mu ce fihi idmar akwai abinda aka shafe taqdiruhu abinda za a kaddara was'al atba'a man arsalna kenan kenan was'al ka tambayi atba'a mabiyan man arsalna kenan sai ka kaddara man arsalna min qablika waɗanda muka turo gabaninka koko was'al aw ummata man arsalna ka tambayi al'umma waɗanda muka turo min qablika daga gabaninka man arsalna wanda muka turo kaga man lafazin ta na mutum guda ne amma arsalna tunda Allah ya turo annabi ba guda ba sai a ce ma shi wato jam'i ne sai zamanto ya shafi dukkan annabawa dan kakkace mutum guda ake nufi wannan shine waɗansu abinda sun ka kaddara kenan an shafe atba'a ko ummata athani waɗansu malamai suka ce amsa ta biyu annahu majazun a'a majazi ne kenan ba haƙiƙanin tambaya ba anin nazari fi adiyanihim ya kalli abin da yake a cikin addininsu wal bahthi yayi bincike an milalihim daga hanyoyinsu na addini jam'i ne na milla hal fi hadhalika shin cikin su akwai wannan a duba a gani in cikin attaura akwai shirka ko injila nan kuma ana nufin wadda ba a canza ba domin cikin attaura akwai abin da an ka canza ko kuma ce wasu yahudawa sun ce ma uzairu dan Allah ne kenan kaga su a wajen su Allah ba dai bane wa qalatil yahud uzairu ibn allah sannan kuma cikin kristanci wanda ba a canza ba domin waɗansu sun canza sun ce Allah uku ne Yesu almasihu Allah ne Allah akwai Allah babba kuma akwai Maryam Allah ce wasu kuma sun ce a akwai Allah akwai Yesu almasihu akwai kuma ruhi mai tsarki ita Maryam ba Allah bace akwai dai maganganu daban-daban kenan ba ana nufin ya tambaye waɗanda suka bace daga cikin su ba waɗanda suke akan gaskiya irin su Abdullahi ibn Salam الثالث na uku annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi hushira lahul anbiya'u an tara mishi annabawa alaihi musallam tsira ta Allah tabbata a gare su alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim lailatul mi'raj ranar da an kai mi'raji da shi kenan da an kai isra'i zuwa ga masallaci na qudus sannan kuma an kai mi'raji da shi zuwa ga sama falaqiyahum sai ya hadu da annabawa wa ammahum sannan kuma yayi ba su sallah to cewa ya ba su sallah wannan abu da yake ya tabbata fi masjid baitul maqdis a baitul maqdis kuma cewa an tara annabawa kenan tunda kuma ya ba su sallah ai shi kenan zancen taro su ya tabbata falamma faraga min as-salati lokacin da ya kare sallah nazalat alaihi hadhihi al-aya sai wannan aya aka saukan mishi da ita wal anbiya'u hadiruna annabawa suna nan halarce fa qala sayyati la as'alu bazan tambaya ba qad kufitu an isar mini kenan da ya tun daga sunan in sun yi magana ayyan akwai wani sabani za su yi bayanin wannan wakila waɗansu malamai suka ce a'a kenan ga wata amsa innahu khitabun lahu magana ce akai aka ce ya tambaya wal muradu bihi ummatuhu abinda ake nufi da shi al'ummarsa kenan sai zamanto al'ummarsa ake nufi wato ta yi tambaya an gane ko to almuhimmu dai nan wannan zai kama ga mas'alar tambaya ahlul kitabi hadisi kuma ya zo da manzo sallallahu alaihi wa sallam cikin sahihul bukhari ka a tambayi ka a gaskata su ka a ƙaryata su to sai dai mu ce mun yi imani da abin da aka saukar mu da abin da aka saukar musu a'a nan ana nufin kada mu gaskata su abin da bamu da tabbacin shi a cikin alqur'ani in qur'ani yace abu kaza ƙarya ne to sai mu ƙaryata abin da sun ka faɗa domin qur'ani shine mai shaida akan wadannan littafai in qur'ani yace gaskiya ne suka faɗa sai mu ce gaskiya ne saboda alqur'ani ya gaskata in ba mu samu aya ba ko hadisi wanda ya gaskata ko ya ƙaryata sai mu kama bakin mu kan mu je mu ƙaryata ina fata an fice to wannan shine cewa kuma da aka ce ya tambaya ana nufin ko dai ya tambayi waɗanda suke muminai daga cikin su waɗanda ba makaryata ba shi ne abinda ake nufi ko ko a'a ya kalli halin waɗanda suke nagari daga cikin su waɗanda musu addinin su bai gurɓace ba shi ne abinda ake son a ci wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 987 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala Allah ta'ala ya akai Allah ya ce wa ma nurihim min ayatin su mutanen fir'auna da ake magana kansu a cikin wannan kissa da aka kawo a cikin suratul zukhruf ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون ولئه فقال إني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها to inda Allah ce wa ma nurihim ba mu taɓa nuna musu ba min ayatin wata aya illa hiya face ita wannan ayat ta kasance akbaru ita an mafi girma min ukhtiha daga yar uwarta suratu zukhruf aya ta 48 ya'ni al-ayati tis'a ana nufin ayoyi guda tara da an ka ba annabi Musa kamar da Allah ya faɗa a cikin suratul Isra wa laqad atina Musa tis'a ayatin bayyinat allati ja'a bihi Musa waɗanda annabi Musa ya zo da su sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wa atammu taslim malam yace to fa in kana al muradu bihi in ya kasance abin da ake nufi da shi anna kullu wahidatin minhunna kowace aya daga cikin ayoyin akbaru mimma siwaha ta fi kowace daga wata girma lazima an ya kuna kullu wahidatin fadila wa mafdula kina wannan sai nuna kowace aya kamar mai fifiko ce kuma an fita tunda in kowace ta fi wata girma tunda an ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbaru min ukhtiha sai da mutu kamar wadda an ka nuna sai da zamanto tana da falala kuma ta fi wata kiran kamar a lokaci guda ta hada abu biyu ita mai daraja ce kuma ta fi daraja to shi da abin da malaikin rufi fadila wa mafdula fadila ta fi tana da fifiko mafdula an fita fifiko wa in kana al-muradu bihi in ko abinda ake nufi anna kullu wahidatin minhunna kowace daga cikin su akbaru min ukhtin muayyanatin tafi kowace aya amma muayyana wata laha daga cikin su to fa ayyatuha hiya al-kubra to wacce ce tafi girma kenan yanzu in mun ce dukkan su kowace tafi wata to ya zai a ce dukkan su kowace tana da daraja kuma kowace tafi wata wata tafi wata kaga bai yiwuwa ko ko a'a to in an ce a'a wata dai tafi wata daga cikin su wace wata tafi wata wata tafi wata to ya zamu yi mu tantance wacce ce wannan tafi wannan hammu lissafa su guda tara shine mu ayyana mu tantance malam yace wa ayyatuha hiya sughra wacce ce karaba malam yace kulna zamu ce al-muradu bi zalika abinda ake nufi annahunna su waɗannan ayoyin mausufatin an sifanta su bil kubra da mafi girma la yakadna yatafawatna fihi kamar dai sai ka ce kowace daga cikin su tana da girma sai ka san tsammanin wannan tafi wannan tafi wannan sai ka rikice wa nadhiruhu malam yace tamka irin wannan baitul hamasa baiti na hamasa wani littafi ne da wani ya hada na alhamasa alhamasa na rufin jarumta wato sha'ir ne wani wato wani adabi wani malami ne zai hada wasu baitutuka da suke da alaka da abin nan shi yasa suke kiranta alhamasiya wato in zaka yi bincike kan shi'ir na larabci ko ma bincike kan wani abu zaka haɗu wasu abubuwa da wata wani dalili ya haɗa su ina fata an fahimci ni ayoyin da suka yi magana kan aqida hadisan da suka yi magana kan aqida ayoyin da suka yi magana kan sallah hadisan da suka yi magana kan sallah kaga sai ka tattaro su ga abin da ya haɗa su to shi kuma sai wani sai ya haɗa shi'ir da an kai na larabci wanda ke nuna jarumta wanda sun kai bayani kan jarumta kan jarumta abin da ake kira al-aghradu shi'riyya dalilin da yasa aka yi wani waƙe kaga misali wani zai tattaro shi ɗarkin da an kai alghazal misali waɗanda wato kamar sun sifanta wato mata da zancen soyayya wani kuma sai shi ɗauko shi'ir wanda ya bayani kan kuɗi misali wani shi ɗauko shi'ir wanda ya bayani kan misali jarumta wani ya ɗauko kan shi'ir almuhimmu dai agradu suna da yawa waɗanda Allah ɗaya san iyaka su inda kai bincike sai ka samu ɗaya daga cikin agradu shi'iriya kai bincike wato a kansa wannan na farko kenan wani lokacin kuma ana hankalta ba agradu shi'iriya ba al'asr misali sai ka tattaro waɗansu wato shu'ara da suka yi zamani ɗaya a wani lokaci ba tare da ka hankalta ma wannan yayi magana kan wannan ba wannan yayi magana kan wannan kamar da aka taro ash-shi'rul jahili kaga nan an hankalta ma sun yi zamani ne daya duk da yake tana yiwa wannan yayi magana kan wannan wannan yayi magana kan wannan wannan yayi magana kan wannan abin dan haka dai akwai aghrab akwai da ake hadawa wani lokaci a tattaro shu'ara da suka yi magana kan abu daya ko ko a zamani daya ko ko a dai wani abu daga cikin dalilan da suke sawar wato ana hada su ko ko a ce kowanne daga cikin su hikimarsa tana da karfi ko abin da ya kama da haka to wannan littafin shine alhamasa na ana nufin jarumta amma wani littafi ne da an sanya masu na alhamasa dan kakka ta yi wato ka rikici malam yace man talqa minhum duk wanda ka hadu daga cikin kamar mai sha'ir kin yace kenan wannan baiti man talqa minhum duk wanda ka hadu da shi daga cikin su su mutanen da yake magana ta qul zaka ce laqaitu sayyidahum kamar na hadu da shugaban su mislan nujumi suna tamkar tauraru allati yasri biha sari waɗanda mai tafiya da daddare shine asari kenan yana tafiya tare da su ma'ana in ka duba ga su kowanne yana da haske to kowanne ka kalla sai ka kamar duk tamkar dan wanne ko yafi wancan din kenan su haka suke duk wanda ka haɗu da su mutane ne masu karamci da daraja da kima sai ka rasa wane ne shugaba wane ne ba shugaba ba wannan shi ne abin da shi sha'irikin yace kenan sai an ka kamanta ko wace ayar idan aka duba tana kama wato da yar uwarta kamar dai ta fita ka ce kamar waccan tafi waccan ko kuma mu ce a'a Allah da ya ce wa ma nurihim min ayatin illa hiya akbar min ukhtiha Allah bai so ya tantance muna ba balle ya nuna mana wannan tafi wannan wannan tafi wannan ya dai gaya mai linuriyaka min ayatin al-kubra mu nuna maka ayoyin mafi girma wadansu Allah subhanahu wataala ya faɗe su wato wannan sanda da kuma abin nan su ya kira su al-kubra ala ayyati hal tunda Allah bai tantance bai ce waccan tafi waccan to ba za mu iya zabura ba babu nasi kai tsaye mu ce waccan tafi waccan sai dai in hasashe za mu yi mu duba mu ce a'a kilan da sanda da hannu sun fi saboda da su ne yayi yaki wato fir'auna in ana nufin ayoyi na mu'jiza in kuma ana nufin hadda ayoyi da an na shari'a to su kuma waɗannan ba a zancen su a wannan lokaci don wannan lokaci ba ba annabi Musa at-taura ba sai bayan an halakar da fir'auna na wato aka ba su wato at-taura kenan kenan sai zamanto nan ayoyi na mu'jiza ake nufi kauniya banda ayoyi shar'iyya duk da yake annabi Musa an bashi ayoyi shar'iyya an bashi ayoyi kauniya yana da kyau dalibin ilimi ya hattara da wannan kenan kaga inda anka ce wala qad jaa ala fir'auna nuzur masu gargadi sun zo ma mutanen fir'auna kenan fir'auna da mutanensa Allah ce kazzabu bi ayatina sun karatar da ayoyin mutu nan ayoyin Allah kauniya ake nufi shar'iyya ba su shiga dan wannan lokaci ba a ba annabi Musa a taura ko mu ce a taura ba ta shiga ciki dan wannan lokaci a taura ba ta zo ba sai bayan an halakar da fir'auna ne aka bashi a taura wallahu ta'ala a'lam to mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 988 malam yace fa in kila idan an kace kai fa qala isa alaihi salam ya akai annabi isa yace li ummatihi ga al'ummarsa wali ubayyana lakum kuma nazo ne don in bayyana muku ba'd alladhi takhtalifuna fihi sasha abinda kuke sabani a cikin sa suratul zukhruf aya ta 63 yace to kulna za mu ce kanu yakhtalifuna sun kasance suna sabani fima ya'nihim ga abinda ya dame su an gane ko min amri diyanati ko ya shafe su na al'amarin addinai ko ko kuma ce addini wa fi ma la ya'nihim da abinda bai shafe su ba min umurin ukhra na wadansu al'amura wanda ba na addini ba fa kana yubayyinu lahum ash-shara'a sai annabi Isa zo ya bayyana musu shari'o'i wal ahkama da hukumce hukumce khassatan ke bance abinda yake bance addini kenan abinda bai shafi addini ba ba ruwan shirki sai siyasa ce ba'd alladhi takhtalifuna fi sashen abin da kuke sabani wakila waɗansu malamai sun kace innal ba'dha kalima ta al ba'd da tazo huna anan bi ma'anar kullu tana nufin duka kenan wali wali ubayyin wali ubayyin lakum kullal ladhi takhtalifuna fihi in bayyana ku duk abin da kuke sabani akan shi yace mare yace kama sabaka fi suratul mu'min kamar da gabata a cikin suratul mu'min yana nufin suratul ghafir don ana kiranta suratul ghafir ana kiranta suratu suratul suratul suratul mu'min fi qawlihi ta'ala inda Allah ya ce wa in yaku sadiqan yusibkum ba'd alladhi ya'idukum inda shi mutumin da ya imani daga cikin mutanen fir'auna ce in ya kasance mai gaskiya yusibkum zai shafe ku ba'd alladhi ya'idukum wanda su malamai sun kace nan ba'd ma'ana kul dukkan abin da ya muku alƙawari wasu sun kace a ba'd alladhi ya'idukum sashen abin da ya muku alƙawari zai shafe ku kenan wanda ya shafi duniya na lahira kuma sai an je can lahira akwai dai maganganu da dama da malamai suka faɗa mai sura koma cikin wato suratu ghafir mun yi bayani karkashin wannan mas'ala a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid da kuma cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 989 malam yace fa in qila idan aka ce ma fa'idatu qawlihi ta'ala menene fa'idar fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa hum la yash'urun su ba su da sani ba da qawlihi bayan ya ce baghtatan za ta zo musu a girshe kwatsam ba zato ba tsammani ai faj'atan kwatsam za ta zo musu to bayan ta zo musu kwatsam to ai ba a bukatar an ka ce hal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtatan wa hum la yash'urun ba komai suke jira ba sai jira sai kiyama ta zo musu baghtatan a girshe ba su cikin wato shiri kenan to amma an ce wa hum la yash'urun ai ba a bukata bu sani ba domin abin zo ma a girshe faja'atan kai tsaye ba zato ba tsammani an gane ko to ai babu zance a ce maka baka sani ba wa hum la yash'urun domin ba a bukata sai an kawo wannan kinan mai ilimin balaga sai ce to ai akwai hashu an ƙara wani abu wanda wato ba a buƙatar wato sai an kawo shi to malam yace kulna za mu ce fa'idatuhu abinda a fa'idarsa annaha ita qiyama ta'tihim za ta zo musu wa hum ghafiluna su suna marabkana mashghuluna sun shagala bi umuri duniyahum da al'amuran duniyarsu kama kala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ma yanzuruna illa sihatan wahida ba komi suke jira ba sai tsawa daya ta kiyama kinan ta khudhuhum wanda za ta kama su wa hum yakhsimun suna jayayya cikin al'amura ana ta ce ce ku ce na banza kawai sai an ji kiyama ta zo suratu yasin ayata 47 malam yace to falawla qawluhu wa hum la yash'uruna kinan in ba dan da Allah ya ce wa hum la yash'uruna ba ba su da sani ta zo musu haka jaza an ta'tihum baghtatan tana yiwa su ta zo musu a girshe kwatsam amma wa hum fatinuna suna cikin wato kaifin hankali asalin fatin shine mai kaifin hankali kinan fatinuna suna cikin kaifin hankalinsu hadiruna suna afalki suna shiryawa musta'idduna laha sun shirya ma zuwanta to min tarayawa su ji wani alamu alamun kinan sai su zamanto sun ji zuwanta amma ta zo musu a girshe ta matso musu amma sun dan ji alamun zuwanta amma za ta zo musu ne kwatsam kuma ba tare da sun hankalta ma wani alamu na zuwanta ba kinan wannan shine dalilin da yasa an ka ce wahum la yash'urun ba su da sani suna cikin wato gafala kenan mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 900 da wato 90 kenan malam yace fa in qila idan an ka ce kaifa wasafa ahlal janna ya aka Allah ya sifanta yan aljanna fiha waɗanda suna cikin ta bi kaunihim kaifa wasafa ahlal nar afwan ya anka Allah ya sifanta yan wuta fiha a cikin ta bi kaunihim kasancewa su mublisin an gane ko sun yanke kauna wal mublis shine wanda ya yanke kauna huwa al aisu min rahma min ar rahma shine wanda ya yanke kauna daga rahama wal faraj da budi kuma baya tunanin zai samu budi faraj na an yi mara'un wato fatha ba sukuni akai mata ba ya an ce faraj an kai sukuni kenan al'aura an gane ko ko kuma duk wata kafa ana kiranta faraj amma an ka ce faraj shi kuma ana nufin budi ma'ana wato samun sauki kenan an kai mara'un fatha sai ayi hattara sun maƙala ta'ala sannan Allah ya ce wa na ya maliku sai suka ce ya kai maliku mala'iki mai tsaron wuta kenan liya ƙudai alaina rabbuk ubangijinka ya yi mana hukunci ya kashe mu mu huta suratu zukhruf aya ta 77 fatala bul faraja bil maut sun nemi budi samun sauki ta fuskar mutuwa kuma ga su an ce sun yanke kauna kaga ashe tashin hankali ne ko a nan duniya an ka ce mutum yayi burin mutuwa ka san dai abin ya kai ya kai ya kawo shi ya sa wani sha'ir ya ce kafa bi ka da an antara mauta shafiyan wa hasbul manaya an ya kunna amaniya kafa bi ka da'an ya ishe ka ciyo ma'ana ciyo ya kai ciyo koko ya ishe ka karshen ciyon duniya an tara mauta shafiyan kaga cewa ba za ka samu lafiya ba sai ka mutu kana ganin mutuwa ɗaya ta fi maka sauki wa hasbul manaya ya ce mutuwa ta isa ta kai matuƙa ta zamanto an ya kunna amana ta zamanto burin ɗan adam ƙarshen buri da wanda ɗan adam zai buri ya fatan ya mutu wato al'amari ko ba ƙaramin al'amari ba ne Allah ya kyauta malin ya ce kulna za mu ce tilka azminatun wasu lokuta ne mutatsawilatun masu tsawo wa ahqabun da waɗansu lokuta jam'i ne na hiqba ko haqba an gane ko ko hukba an gane ko mumtadda masu tsananin tsawo an gane ko kamar abinda an ka ja ne daga madda shi ne abinda an ja shi lokaci ne wanda an ja shi kamar mai tsawo fatakhtalifu fiha ahwaluhum sai lokutan su ko halayen su su bambanta fa yaghribu alaihim al-ya's taratan wani lokaci sai ran yanke kauna ya rinjaye su fa yaskununa sai su yi shiru su kwantar da hankali ma'ana su zamanto sun bar ma ne ma wa yashtaddu babihim min alam al-azab wani lokaci kuma sai tsananin azaba dadadin azaba ya tsananta gare su taratan a wani lokaci fa yastaghithun sai su nemi wato neman wato abin nan ceto neman taimako kenan su nemi taimako to wannan shine abin da malam ya kawo Allah kai mu da tsari da wato wuta da kuma duk abin da zai kai zuwa ga wuta to mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta 991 fa in kila malam yace idan aka ce qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wataala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun Allah shine wanda yake abin bauta wanda ya cancanta abota masa akan cancanta a sama wa fil ardi kuma shi a cikin kasai ko kuma ƙasa ko ce ƙasai ilahun shine wanda cancanta a bauta masa shine abin bauta domin fi tana iya ɗaukar nan ala ake nufi wato bisa doron ƙasa ko mu ce fi yana iya ɗaukar har cikin ƙasa domin akwai mutanen da za su yi gidaje ko kuma jirage waɗanda ake yi ƙarƙashin ƙasa duk dai in ka ɗauka yana ɗauka suratul zukhruf aya ta 84 to amma an ce fil ardi wani lokacin an hankalta ma ga sama ga ƙasa to kina suna can cikin ƙasa kina an hankalta ba kamar cikin wani wato keji ne suke malam yace to zahiruhu abinda az-zahirin aya yaqtadi ta'addudul aliha yana nuna kamar akwai alloli daban-daban abin bauta daban-daban li annan nakirata domin suna wanda an nakira wanda bai da wato alif wal lam kenan kuma ba a yi masa idafa ba idza uidat idan an kamaire mai tashi ta'addadat to zai zama to kamar abubuwa da sun wato kamar ta'addada za su zama to kamar adadi ne mai yawa ba adadi daya ba ka kaulihi kamar fadar Allah subhanahu ka kaulihi kamar fadar mai magana lahu alayya dirhamun yana da dirhami a kaina ma'ana ko bashi ko ya bani ajiya wa dirhamun kuma da wani dirhami to da yace dirhamun wa dirhamun ya nuna ba ɗaya bane domin ya kawo shi a matsayin na kira a larabci haka ka'idar take wa anti taliqun wa taliqun ko kuma mutum ya ce ma matarsa anti taliqun ke wato sakakka ce ma'ana na sake ki kenan wa taliqun kuma sakakka ce kenan kamar yana nufin ya ƙara wani na biyu wa li hada qala ibn abbas da wannan ne ibn abbas ya ce radiyallahu anhuma Allah shi da shi da babansa lan yaghliba usrun yusraini tsanani guda ba zai rinjayi ba wato sauki guda biyu inda Allah subhanahu wataala a cikin suratul sharh yace inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra lalle tare da tsanani akwai sauki lalle tare da tsanani akwai sauki to kaga al usru sai kawo shi da ma'arifa alif walla amma yusra sai kawo shi na kira sai nuna sauki daban-daban ne tunda an kawo shi wato da bai da alif wallam amma shi usr da anka kawo shi da alif wallam guda biyu sai ya nuna cewa kenan kamar sauki guda ne domin al usru al usru wannan shine abinda wato malam ya kawo ya ce ƙulna za mu ce al'ilahu huna da an ka ce al'ilahu kalmata al'ilahu huna a nan abinda ake nufi da ita bi ma'anar ma'abudu wanda ake bauta ma kina al-ma'abud bin naqli wanda an ruwaito bin naqli na an ruwaito cewa shi kadai ya cancanta abota mishi a shar'ance kenan akan cancanta kama fi qaulihi ta'ala kama yadda Allah ya zo a cikin fadar Allah wa huwa Allah Allah shine abin bauta kenan ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi kenan shi ya cancanta a bauta masa fis samawati a cikin samai wa fil ardi da kuma cikin kasai na al ardi al jinsiya ce domin babu wata ƙasa wadda za a zuwa cikin kasai guda bakwai a bauta ma Allah a ce wannan ƙasa ita ce ya cancanta a bauta ma Allah wannan bai cancanta a bauta ma Allah ba dukkan kasan guda bakwai ake nufi suratul an'am aya ta uku an gane ko duk da yake akwai fassarori daban-daban akan wannan aya mai so ya koma cikin adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an da al-sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin ko kuma ya koma cikin littafin al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absar al-islam bin waqar al-islam zai ga masters da aka rubuta a jami'a ta Madina insha Allah ta'ala zai ga bayani karkashin wannan aya da maganganu ko kuma kowa cikin littafan tafsirai ma daban-daban ba sai waɗannan littafai da na faɗa ba ina dan bada misali ne na littafan da ɗalibin ilimi zai iya wato dubawa to wannan fasarar ma'ana sai ma'ana ta kasance wa huwa alladhi fis samai fis samai ma'budun Allah shine wanda a cikin sammai domin nan as-sama ba ana nufin wato sama ɗaya ba sai dai a ce jihatu sama jiha ta sama dukkan sammai guda uku suna jiha ta sama ko a ce a nan aljinsiya ce wato sammai guda bakwai ma'abudun shine wanda ake bautawa wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta wa fil ardi kuma a cikin kasai ba kasa guda ba domin dukkan kasai guda bakwai ba wanda ya cancanta a bauta mishi akan cancanta sai Allah ma'abudun shine wanda ake bauta ma akan cancanta malin yace to wal mughayaratu shi ko abin da ya sa an ka samu bambanci sabitatun ya ya tabbata ne bambancin da an ka samu baina ma'budiyatihi irin bautar da ake yi ma Allah fi sama'i a sama wa ma'budiyati da irin bautar da ake yi ma Allah fil ardi a cikin ƙasa ba ana nufin Allah ya bambanta ba a'a bautar da ake masa ce ta bambanta li anna al ubudiyata domin ita bauta min al umuri al idafiyya tana daga cikin abubuwan da sun danganta abin da ake kira relative ma'ana yadda abubuwa suke yadda nake ganin wani ba haka wani wani ke ganin wani ba wani yana ganin ka masoyinsa wani yana ganin ka makiyinsa wani yana ganin ka yi daidai wani yana ganin ba kai daidai ba wani yana ganin an tsananta wani yana ganin ba a tsananta ba tunanin mutane shine idafiya nan ba idafa waccan ta nahau ba wanda kuma ai hattara akwai mazhaba ta relativity na wai dukkan mutane suna da gaskiya game da al'amura kawai yadda wani yake kallon wani abu haka ne wani yake kallon abu wanda Allah duka guda ne wani kuma yana ɗaukar cewa sai an bi ta saniya a bauta ma Allah wani yana ganin a'a sai an bi ta gumaka sai zaman to dukkan su dai Allah suke bauta ma amma hanyoyin da suka bi suka saba sai suka haɗe a wajen Allah wannan akida kafirci ce musulmi bai dace su yarda da wannan akida ba da haka yadda Allah ya shar'anta a bauta mishi haka ne ake bauta mishi wannan relativity a cikin philosophy da sauran wasu abubuwa da ake kawo wa ɗaliban ilimi su yi hattara da wannan malam yace to li annal ubudiyya ita bauta min al umuri al idafiyya tana daga cikin abubuwan da ana ya danganta ta wato ta fuskoki daban-daban ake kallon su fa yakfi ya isa fi tagayurihima abinda zai bambanta su at tagayuru bambanci min ahadi tarafaini daga ɗaya daga cikin abubuwa guda biyu malam yace to fa idza kana al abidu fi samai idan ya kasance wanda ke bauta a cikin sammai an gane ko ghairal abidi fil ardi ba ɗaya bane da wanda yake bauta a cikin kasai sadaka sai ya zamanto gaskiya ne anna ma'budiyatahu bautar da ake yi ma Allah fis sama'i a can sama ghaira ma'budiyatihi ba ɗaya bane da bautar da ake yi ma Allah fil ardi a cikin kasai ma'a annal ma'buda wahid tare da cewa abin bauta guda ne kinan nan abin da an ka hankalta ba an hankalta ma bambancin masu yin bautar domin bautan mala'iku daban bautan mutane daban bautan aljannu daban bautan mala'iku daban kenan irin bautar da muke yi ba ɗaya bace da tasu wannan ya kamata a fahimci wannan shi yasa sai an ka ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah to anan kuma akwai abin da ya kamata mu ƙara a tsarin larabci in an ka kawo alif abu da alif walla kuma aka sake kawo abu da alif walla inda an ka ce inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra to a galibi abu guda ne in dai abu da alif wallam aka kawo shi aka sake kawo shi da alif wallam to shi din ake nufi galibi amma ba kowane lokaci ba kuma galibi in an ka kawo abu na kira ma'ana bai da alif wallam sannan aka sake kawo wani bayan shi shi ma bai da alif wallam to galibi ana nufin abu biyu ne daban-daban to kaga shi yasa anka ce inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra kalma ta yusran ita ta zo babu alif wallam shi yasa anka ce sauki biyu ake nufi daban-daban to amma kuma idan an ka kawo abu bai da alifu walla sai aka kawo mai alifu walla to galibi ana nufin shi din dai ne Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul muzammil yake cewa inna arsalna ilaikum rasulan shahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa asa fir'aunur rasula kaga mun tura zuwa gare ku manzo mai ceto mai shaida akan ku kama arsalna ila fir'auna rasula kamar yadda muka tura zuwa ga fir'auna rasula kinan rasulan ne sai wajen tsayawa sai an kace rasula kaga nan wato bai da alif wallah mun kamar yadda muka tura wa fir'auna manzo fa'asa fir'aunun rasula sai fir'aun ya saba mu manzon nan kiran kaga wancan rasulan din nan shine ar-rasula to galibi a larabci an kawo na kira sannan ma'arifa ta zo shi din da ne to kuma idan an ka kawo ma'arifa sannan an ka kawo na kira misali an ka ce alkitabu indi wato indil kitab ina da littafi sannan kuma wa kitabun kuma ina da wani littafi to ya nuna ba ɗaya bane domin na farko ma'arifa ne na biyu na kira ne wannan kamar abu ne wanda an san shi wannan ba a san shi ba wannan shine galibin abin da yake afkuwa a larabci amma ba ko da yaushe ba yana yiwa na kira ta zo wanda bai da alif wallam kuma na kira ta zo sai da mutu ba abu bane duk abu guda ne domin gashi nan ya ce wa huwa alladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ilah Allah dai shi din dai ne ba wani Allah a sama ba wani Allah a ƙasa ma'ana babu wani abin bauta wanda cancanta ko ta mishi in ba Allah ba ana nufin Allah a ƙasa ki ba tare da bayansa ya shiga cikin bayansa hakkomi ya zan Allah aqida ta ittihadul kaun da ittihadul wujud da al-hululiyya da suke cewa Allah ya sauko cikin halittun sa wannan kafirci ne Allah kai mu nasari to wannan shi ne abin da ya kamata ƴan uwa mu fahimta kenan wannan galibi ne ba ko da yaushe bane wannan wato ko ce kaida lokacin tana samun istifna kenan yana yiwa abu ya zamanto ya zo da alif wallam kuma ya zo da alif wallam kuma ya zamanto ba abu guda bane abu biyu ne kuma yana yiwa abu ya zamanto ya zo na kira sannan kuma ya zo da alif wallam ya zamanto ba abu ɗaya bane kuma abubuwa ne daban-daban sannan yana yiwa abu ya zamanto ya zo da ma'arifa sannan ya zo babu alif wallam kuma ya zamanto duk abu guda ne ba abu biyu bane kenan wannan galibin ka'ida ce muka faɗa kadiba cikin wani littafi sunansa mafatihut tafsir na ustadu dr ahmad sa'ad al-khatib wajen babi da ya bayani kan ma'arifa da nakira in kadiba a cikin wannan littafi littafi ne mai muhimmanci kwarai da gaske yana bayyana yadda ake mu'amala da littattafan tafsiri da kuma mustalahat na malaman tafsiri da kuma irin yadda ka'idodin suke idan ɗalibi yana so ya samu wani littafi zai iya bincike ya ga abin da ke cikin sa wannan shi ne abin da malam ya kawo wallahu ta'ala a'lam mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta 162 a cikin littafin as'ilatu daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab shi ma ya kawo bayani a karkashin wannan aya malam yace qauluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa alladhi fis sama'i ilahun Allah shine wanda yake abin bauta wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta a sama wafil ardi a cikin ƙasa ma ilahun shine abin bauta wanda ya kamata a cancanta a bauta masa akan cancanta malam yace suratu zukhruf aya ta 84 malam yace hadhal atfu wannan afafi da an kai an ka hada ma'at tankiri tare da cewa kuma abin ya zo a matsayin na kira ma'ana babu alif wallam babu alif wallam kuma ba a yi idafa ba malam yace fi hadhihi al-aya a cikin wannan aya yatawahhamu al-jahilu minhu wanda yake bai fahimci abin ba nan ba ana nufin jahili ba wato jahili diddidib a nan wanda bai fahimci mas'ala ta ilimi ba ta'addudul aliha sai sa tsammani kamar akwai alloli daban-daban domin ku wanda ya san tsammani akwai alloli daban-daban ka ku ga ya zan jahili ma annal ayati alqur'aniyata tare da cewa ayoyi na alqur'ani musarrihatun sun bayyana qarara bi annahu wahidun shi Allah dai ne ka qaulihi kama fadar Allah fa alam annahu la ilaha illallah kasancewa babu wanda ya cancanta abosa masa akan cancanta sai Allah suratu muhammad aya ta 19 wa qaulihi da fadar Allah wa ma min ilahin illa ilahun wahid babu wani abin bauta wanda ya cancanta abota masa akan cancanta sai abin bauta guda shine Allah al-aya suratul ma'ida aya ta 73 waccan kuma aya fa'alam annahu la ilaha illallah suratu muhammad ko suratul qital aya ta 19 malin yace to wal jawabu amsa anna ma'anal aya abinda aya take nufi annahu ta'ala shi Allah madaukakin sarki huwa ma'budu ahli samawati shine abin bauta na ma'abutan sama halittun da suke rayuwa a sama kenan wal ardi da waɗanda suke rayuwa a ƙasa fa qawluhu fadarsa inda Allah ya ce kenan wa huwa alladhi fis sama'i ilahun Allah shine wato ilahun a sama abin bauta ai ma'budun wahdahu shi kadai ne abin bauta a sama wanda cancanta a bauta masa akan cancanta fis sama'i a sama kama annahu kamar yadda shi kuma al ma'budu abin bauta ne bil haqqi da gaskiya wanda ya cancanta a bauta masa akan cancanta fil ardi a cikin ƙasa subhanahu wa ta'ala sarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala to wannan shi ne abinda shi ma malam ya kawo a ƙarƙashin wannan wato aya kamar dai bayanan sun ɗan so su yi kama wato da juna kenan wannan shi ne ƙarshen ya kawo mu ƙarshen suratu wato az-zukhruf a cikin waɗannan littattafai wato guda biyu kenan to yanzu kuma insha Allah ta'ala za mu je a cikin wato sura ta gaba wato suratu ad-dukhan kenan suratu ad-dukhan a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid wa ajwibatuha sai mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi ya kawo number 1 in kadiba kenan numero 1 zaka gani kasan littafi yana nufin kadiba akwai number 1 malin yace to qala ibn ashur ibn ashur ya ce summiyat hadhihi sura an sanya ma wannan sura sura suna hamim ad-dukhan hamim ad-dukhan an gane ko kenan hamim allati yuzkaru fiha ad-dukhan روى الترمذي ترمذي يا رواية بسندين ده سندي بيو ضعيفين أما ما سروني يعضد بعضهما بعضا ساشن سو ينا كرف فساشي kidan ma'ana nan ilimi ne na hadisi wani lokacin hadisi sai zamanto da'ifi amma in yazo ta wannan hanya da wannan hanya daban-daban wani lokaci suna iya zamantowa sun inganta wani lokacin kuma hanyoyin ko sun yawa ba sa inganta to shi a wajen mallan nan ɗaya daga cikin su yana wato karfafa ɗaya an abi huraira daga abi huraira daga abi huraira an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce man qara'a hamimad dukhan wanda ya karanta hamim wanda ake karanta wato wanda akwai ad-dukhan a cikin ta fi lailatin a cikin wani dare an gane ko au fi lailatul juma'a ko ko a cikin daren juma'a wannan shi ne abin da malam ya kawo alhadith intaha da wato da an ka kawo alif da ha'un yana nufin intaha an kai karshen magana qultu sai shi sheikh mustafa al-adawi yace bayan maganar sheikh ibnu ashur as-sanadani sanadi guda biyu na hadisin ahaduhuma na farko mawdu'un ƙarya ce wa azashi aka yi wal akharu na biyu da'ifun jiddan yayi launi kuma kwarai da gaske fa kaifa yuqawwi ahaduhuma al akhara to ya zai a ce ɗaya daga cikin su ya karfafa ɗaya malam yace qala ibn ashur sai kuma ibnu ashir cikin shi a wajen malam mustafa adawi wannan hadisi bai inganta ba kuma shine zance wato mafi inganci qala ibnu ashur ibnu ashur yace wal lafzani su lafazi guda biyu bi manzilati ismin wahid kamar za a dauke su matsayin suna guda ne da an kace hamim hamim ad-dukhan kiran kamar matsayin za a dauke su kalima biyu ce ko lafazi biyu amma suna abu guda ne li'anna kalimata hamim domin kalimata hamim ghayra khassatin bi hadhihi sura ba wannan sura dai adda ita ba fala tu'addu alaman laha kiran ba zai zama to alami na suna wanda yake bance ta ba za a santa da shi ولذلك لم يعدها شي الثاني بي لسافا تبع صاحب الاتقان بي لتافن الاتقان في علوم القران امام السيوطي في عداد السور يسي لسافا تا cikin surori ذوات اكثر من اسم ودا tana da suna fiye da daya an gani ko domin akwai sura tana da suna fiye da daya wa summiyat fil masahifi an sanya mata suna a cikin al masahif kenan al qur'anai wa fi kutubi sunna da cikin sunan sunna suratul dukhan suratul dukhan wa wajhu tasmiyatiha abinda yassa an ka sanya mata suna kiran fuskar da ta sa aka sanya mata suna bid dukhan da ad-dukhan wuqu'u lafzi ad-dukhan saboda kalma ta ad-dukhan ta zo fiha a cikin ta al-muradu bihi wanda ake nufi ayatun min ayati llahi wato dai ne daga cikin ayoyin Allah ayyada Allah biha rasulahu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya karfafa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da waɗannan ayoyin dai daga cikin ayoyin kenan yana daga cikin su akwai ad-dukhan فلذلك سميت به شيء سان سيامت سونا سورة الدخان اهتماما بشأنه دون أنونا همنتوا دا شأن ونن هياكين سبور إرن تيمكون دا ياتو يكرف منظور شي وإن كان لفظ ضد يكي لفظين الدخان ندخان هياكي كنن بمعنى آخر دا وتما أنا ودبا واتشنبا هياكيني أما با وانشن نموجزة با yace qad waqa fi surati hamim at-tanzil yazo a cikin hamim at-tanzil kenan suratu fussilat kenan fi qawlihi inda a wajen fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanun sai Allah ya nufaci halittar sama wa hiya dukhanun tana matsayin wato hayaki fussilat aya ta sha ɗaya malam yace to wa hiya nazalat ita wannan sura ta sabka qabla hadhihi sura kafin wannan sura an gane ko kenan ta sabka kafin suratu wato fussilat alal ma'rufi kamar yadda aka sani min tartibi tanzili suwaril qur'an yadda aka san tartibin sabka surorin alqur'ani an riwayati jabir ibn zaid daga riwaya ta jabir dan zaid an gane ko allati ita madhhab ja'bari ita ce imamul ja'bari wato yayi dogara da ita wato wani yanki ne da ake kira qal'atu jabir a kasar yankin filastin sai mutumin da fito da wannan yanki sai a ce mai ja'bari wa sahibul itqan kuma imam sahibul itqan imam suyuti ya dogara ga wannan tsarin cewa wannan sura ta sauka bayan wannan sura ala anna wajhat tasmiya tare da cewa sanya mu suna sura da wani lafazi da yazo la yujibuha ba dole bane tunda kowace kalma ta zo ciki kenan ana iya dokar ta a sanya ba dole bane ina fata an fahimce ni kenan ba dole bane duk da yake ita suratul dukhan ta sabka kafin fusilat kenan ko ba laifi a wannan riwaya da aka yi kenan a sanya mata ita ce suratul dukhan domin ita ta fara sabka da shi kenan ta fi cancanta a sanya mata wannan kalma na fata an fahimci ne duk da yake wannan riwaya kin wadansu malamai suna da riwaya ce wadda take mursala ba ta kai ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba kuma ba ta kai ga manzo sallallahu alaihi wasallam ba amma dai abu ne wanda an kawo shi wannan ta sauka bayan wannan wani lokacin abu ne wanda kina bukatar sai an yi tahqiqin sa akwai wadansu wurare da ake ganin abin bai tabbata ba malam ya ce wahiyar makiyatun kulluha wannan sura ta sabka a makka gaba daya ma'ana babu wani wasu ayoyi da za a ce a'a su sun sabka ne a madina domin ana iya samun sura ta sabka ne gaba ɗinta a makka ana iya samun sura gaba ɗinta ta sabka ne a madina ana kuma iya samun sura ana iya samun sura ta sabka a makka amma sashen ayoyinta na madina ne ko kuma a samu wata sura ta sauka a madina amma sashen ayoyin da makka suka sauka daga baya aka ce a sanya su a cikin wannan sura bincike ne mai faɗi kwarai da gaske kafin ka faɗi wannan yana da kyau ka tantance imamu suyuti ya keɓance babi a wannan akwai kuma littattafai guda biyu da aka yi a ƙasar saudiya na almakki wal madaniyu min suwari wal ayat wanda wani malami ya yi bincike a ƙasar jami'an madina abdulrazak hussein izbi 30 akwai wani kuma shi ma malami dr abdallal falih shi kuma ya izbi 30 bincike kan waɗannan yadda ake tantance su da sanadinsu idan mutum ya haɗa guda biyu kaga sai kowane ya zo ya sanya alama na ishara in ya zo ga aya an ce kaza sai duba cikin littafin ya gani shin hakikatan haka nan ne ko dai kawai hasashe ne aka yi aka ce wannan ta yi kama da ayoyin da suka sauka kawai a makka ko a madina irin wannan yana buƙatar sanadi ingantacce kuma da bayanai waɗanda suke ingantattu ba wai kawai ka faɗa ba ka ce shine kawai abin da ka gani domin ilimi bai tafiya da irin wannan tsare-tsare na ga abin da ni na gani kawai in ga abin da ka gani ne kowa ma yana da ra'ayi da malami da jahili kowa ma yana da ra'ayin da zai faɗa amma ana son a tantance dalili wanda ya fito ne daga wajen Allah subhanahu wataala ko hadisi wanda yake ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wa alihi sannan a tabbatar da magana ba wai kawai shaci faɗi ba ƴan uwa musulmi mun kawo ƙarshen wato suratu ad-dukhan kenan a cikin waɗannan littattafai guda biyu insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama tuni dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala wato ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh